Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga masallacin Yaraduwa wanda Malam Suraja Dalhat Imam yake jan baki kuma Malam Dahiru Imam ke fassarawa wanda wasu bayan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku domin ɗaukaka kalmar Allah daga alfijin rediyo Awwal Ahmad nake cewa a yi sauraro lafiya. sai da wurin manzon Allah sallama ya yi shigide wajen dakin kawa suka ce mai wannan sun kawo ya kuma ya rasu lan ta isa ba ka ba da taimako ba ka ba wannan lafiya ba ya ce hakuri nan gaba addinin nan zai tabbata kuma zuwa da ke cuta masa za su samu kauce sun bari kuma za a samu nutsuwa kuma za a samu abubuwa wanda ba a da kamun ya tashi da kun ga koda ko da addinin za a yi aiki wani wuri duk ya fa koyi wuri sai a cikin ya tashi daga nan hayyace mana a hayyace gari ka ba ba da tsoron kowa sai Allah kuma sai dai yana da dabbobi ya kasance ko kula za ta tashi ta hanyar tashi amma dai saboda addini a kama ka ce za a yi wani abu ba za a yi wani abu ba saboda haka kuma sai ga shi abubuwa sun wakana ba da ba sabon manzon Allah wanda ake raunanawa sun zama wani abu ولدهم كمان دي فكرة في عبد الله بن عمر منصور عبد الله بن منصور فكرة كتير كده تنزيل طويلة يعني أنا كمان دلوقتي ولك وانا إشارة لسه ممكن أن ألا وانا نفسها وتقولي وتمرتي وتقولي تو ليك دي سمي هو كتير هنا ذات ولا كذا الله يسمع من ذا يقول هو لا ولا كذا ممكن يكون كذا idan kana ganin ta samu wani abin da ya wata gazawa to Allah na iya juya abin wannan wanda ba ta da mutum ko da kuma ta ta ko ce ta ko zira ta Allah ya dago wani wanda kai ma za ka maka da shi saboda haka lamarin na Allah bai da iyaka saboda haka ba san cutarwa ba san gazawa ba san mutum da ya rai ni'ima Allah ya ba shi shi zai rika yi da mutane ko da yi a Allah ba wani wanda za ta yi yana iya ba ta yi ni'ima wannan ni'ima da ya ba yana yi ba musulmi wanda shi ne ba shi Allah ya yi shi ba ta da ibtilaki shi ba sai sai sai wani wanda in ka same ta kada kai kada kai ka gawa insha Allah ko da idan ya ka gawa to Allah ne ya shi abin ya ba wanda zai zama hannun shi ne kyakkyawa muna fatan a darsin da ake koyi shi karatu shi Qur'ani ba na shi karanta shi ko Allah ya shi karawa ka je ka ce wa sarawa ya karanta kai ma idan ka ci darsin irin halin da wani ka kabe ko ɗaya da ciki irin halin da kuma ka kuma yi gudunin ne shi da ake magana wani a wawa ya ita wannan wannan ayoyi da yake cewa ya sun yi duka a islami a duka a islami islamin bi na duba a yanka sun da bai mutu wa fir'auna da hake zuwa mu minu inna fir'auna ala al-ardi wa ala al-ashiya تستغرق لا يأتي منه من ذكر أولاد ويستحق أنه كان من المسلمين ويريد أن تكون على الذين يشركوا كلامي ونجعل لهم أئمة ونجعل الوارثين ونمسح لهم بذلك ونري فرعون وهامان منهم ما كان له وتلك الصلاة بيرها قال ولا مكاتب له أبو مجلد وكأني فهنا إلى كانت كمان kuma mazuwa ta da za su fara ita shi ne wannan ayoyin da aka karanta sai lokacin da bakin da sallama ya kira shi ne gaba da baki daya bayan wannan Allah ya yi da gidan duniya ya kuma ni garama sai ya rayu cikin sabuwa ya yi kunci sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman sai na Aliyu daga sai na Aliyu sai dan sa sai na Hassan ya dan ita dan taba ta dan watanni ma suna jawo da shi shekara amma saboda rigingimu da samu lokacin shi sai na Aliyu halimanci daga kai sai na Usman to sai aka rika zargin shi sai na Ali yana tare cikin jama'a shi abuwan da suka kake sai na Usman bai hiddo shi yin hukunci ba shi kuma ya kawo hujja da cewa to ai ba da za a yi ka tashi ka kama tsaye da hukunci hukunci sai yi gwamnati da mu na yayi kuwa da ke kalubalanta cewa zuwa kashe an huta ne ku zo ku yi baya a wani tare da kuka ɗi gwamnatin ta samu sannan a zo a yi a ba ta da hukunci hukunci amma an kawo wani sun ware su da sai ba sai bai kamata kuma zuwa kama cewa ko za a kamo za a kashe ba kuma nan kamo za a kashe kan wasu ka kara wari an kashe kuma wata yadda ba ta zai yaƙi nan shaka da bai kamata ku ku dawo ku baya sannan ku dawo a tsaye da wani ta kama su a hukunta su a yi musu shari'a ta tabbatar da hukunci ya kama su a hukunta su yanzu ma ba kashe kowa ba kun ji yadda idan an kashe mutum sai muna ta rigima yanzu ma kuka ga mutum a yan uwa aka kashe su kuma da wata rigima za ta sake tasowa sai na ne da su a yi masala ba a yi masala ba har ta kai dai an yi yaƙe yaƙe بعد أن ينتهي أولا بقوة سيدنا معاوية da سيدنا علي وشي har dai ta kai shi Hassan dan sayyidina Ali ya gaji wannan yaki bayan mai halifanci an mai mubaya ya gari babansa sai aka ruru za a ci gaba da wannan yanki sai aka aka aka jera Hassan ya ga irin mutanen da ke wajensa kuma ya diba ya ga irin mutanen da ke can bangaren su shi ma'awiya sai ya ce shi ko yana gari da ya tabbatar da shi al'umman manzon Allah in dai saboda mulki ne shi zai haƙura ya ba ma shi ma'auya ne a zama in dai za a wannan lafiya to za a shi zai yi haka mutane suka ce kayan da ba suka ba su nuna da mutuwa ba su mutanen su kuma suka nuna da mutuwa aka dai da yawan da suke kan ba suka yarda aka zo aka yi masala aka kawo kwamitin da za a yi yarjejeniya aka yarjejeniya da ma'auya cewa duk da Allah ya sa shi ya tafi hadisan da kuma na sai na Muhammad sai na Ali radiyallahu anhu a samu jin daɗi kwai mutane suka ji daɗi aka yi masala ga aka zauna lafiya wannan yake ake da ake na kashe musulmi da ake yi aka bai to shi bangaren sai na Hassan ana nan ana nan Allah mai cikawa kafin Muawiya to wannan abubuwa sannan cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai da da ‘yan gidan sayi na Ali, da ‘yan gidan sayi na Abbas, da ‘yan gidan wani zai ala da yake fara, ala Aliyu, ala Kilo, ala Jafaru, ala Abbas, suna haɗa. Duk da da ake ƙalubalantar wancan mulkin na Bani Umayya. An gane ko? Duk da ake ƙalubalantar. Ana nan ana nan yau da gobe a dama can shi mana da sun zama. Wata rana shi sai da Hassan ya ɗau. Da ya rufe sannan gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a an tuma wala ana nan zuwa cikin da shi. wannan zan na rufe kun ga wannan zan na wani shugaba ne ce wallahi insha Allah wannan gaba sai Allah ya ya sa matsala ta hanyar shi tsakanin wasu jama'a guda biyu masu shirma da jama'a musulmi sai ana wani abu ya tabbata a ta wani matsala shi mana Allah ya mun kada ma shi sai na kanu zai zama da babban matsala a cikin tsakanin al'umma musulmi kuma yake bai da sai a tsaye ne kasira sai ne ko azima sai ne da musulmi haka mana matsala bayan zai na sun Allah ya yi rasuwa wannan mulki dai bai dawo wannan alalai ba suka yi dai wannan rukun ya suka yi da shi suna yi kuma don na mutum ana shuguna masu wannan mal da suke ake da mulki na nasu ne ko sannan da ana kai a ranar yau da gobe sai mulki ya dawo hannun bari lafa jarabawa da Allah inda sun samu mutane sun zan ya dawo gidan aladiyu tare da ko sai abin ya kawo don alaƙa a gani ko ai ya kan rai ko yawa to kuma da ya hannu kuma su ne gaba su ne wannan suke so dan gidan da zai ali da rawan ji mutum ba da masu nan su ne da muke nan wannan abu ya zama an samu yan matsala kuma su kuma mutane suna tare da wannan bangare na bangaren sai na ali ko kuma na ga da ya zai ba amma wallahi da abu ya ba da hanyar sosai shi da yanki in da kasan ana ba ɗan uwa a yanke yi wasu ɗaunin ɗan uwan da ya ba ɗan uwa ya kasance wasu mai da na abu lai na abu ya ba da yana ne ta yi kyau da zuwan da ake bayan wannan ya yana sa su samu yi su samu yi ko da su samu yi jituwa mutane ne har ila da burin su a ga ƴaƴan gidan sayi da na alima da ƴan fatima su ke mulki ka gani ko ka yaɗa suka tsara wata rana suka samu wani mutum wani daga shi nan madina suka yi baya suka ce a wara tun daga nan يقول لك ايه مكتوب له ليله بقى منظور كده سيدنا عبد الله بن عبد هناك كان في سمع تسمع الاباء سيدنا الاباء ازاي يقول لك ده وانا قلت عليه السلام انا وانا بعيد من تبع عمدينا وكيف الجن يا يكون مشهورون ده كان ده وصلنا شيوا وصلنا شيوا بعدين كده كمان انا كان محمد بن نصر ذكي عشان يحكي وانا مبايع تو يقول آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ذلك الصلاة أن يمثلوا أو يسلموا فلا يدينوا أن يرسلوا لا يؤمنوا من الأرض ذلك لم تزلوا تدركوا ولم تنسى التي الله من أجلنا فأنا أكاعدني to sai ya rubuto na aya kawai abin da ya rubuto ke to sai suka ya karanta shi wanda ko baya sai ko ba ya fara ba shi ne shi Abdullahi dan Zubair ai ya fara gwamnati a maka ko ya yi mulki a maka bai bai gamsu da wata wani da ake bai kuma da maka kuma har ya gama a kama da kuma ko da shi ma daga baya samu dan mazaurin da haka da an shi ko to sai sai shi wannan bawa na wannan ayar an gane ko shi wannan gwamnati sai ya rubuta wannan ayar shi kuma tunda ya mai da mu ya fara sai ya rubuta sunan da ya rama da shi ni tilka ayatu kitabin ni la tabu alayka min nabati musa fir'auna bil haqqi wa min yu'minu إن فرعون علا في الأرض ودخل أهل العاشر عن تلك الطائف إذا فرعناه ويستهين فرعون إنه كان من المسلمين ونريد أن نمن على الذين استهزئوا بذلك ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ذلك وجد فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يذرون يروون المال الذين هربوا الله ورسوله وجبل من تمام عليهم an gane ko da haka mai dole sai amma shi ba nawa ba bane sai da shi ba kafin mutum na mai ko shi ne sai shi kuma za a samu ne da shi da samu matsaloli an gane ko a aka dinga farauta su waɗannan kalmar gida ɗaya ko sai ya mulki shi ba ba wani sai kana su mulki ko kowa ma ya gama da shi sai dinga farauta wa'annan mutanen gidan da yake jarabawa da Allah ko kalmar ne ya ce wasu ne a janajiye ai kalmar da gida ne sai a samu matsaloli kwarai da ta ta kai to da yake ina son yi wai kwarai bayani ne mutum da labarin ba ya iya ba ba ma na da daɗi a yi shi don ka ake wani wuri wanda ba haka yake ba to sai sai sai ya ya kuka tasu aka dinga faro da su bayan an dinga faro da su ana yi musu abin da bai da daɗi sai suka suka yi kowai kan an gane ko suka ga ba matsala in za su baro gabas su taho yamma a gane ko ashe da irin albarkacin musamman da jiran yamma shi za a kuma amsu wannan domin masu da dalilin da ya wani ya wani shi wasu wani mata da matsala a tsani sai ka rabu da irin kake da ba da ya ce amma sai da wani gida da suka ce ta ga rahu da rahu bai ta shi ba ya wani rahu mai raba na kamar kake ce ba ku da a ce da ce mai gidan kuma ya ce wata ce rabuwa aka ya kai wannan a ce maza da aka musu dan a samu da su da alƙalin jirani dole kuma lokacin da jami'an yamma shi ya sa ka gane ko da za ka matsa su kwarai sai an sami dan muhammad da su da ya shi da shi ahmad wanda ya san gaba shi ne tare shi da jami'an na bakwai ko sha bakwai na bakwai ka gane ko da ma da musu da jawu suka taso daga can kasashen yamma suka taho hijira shi muhammadu dan Ahmad dan Ahmad dan Muhammad ya zauna a Misira shi daga nan ya mun suka dawo Nigeria su ne kakarin shi wata jiya shi kuma ya zauna a Bagada da wannan su ne kakarin su suka yi shi da Bagada da jiya ne kare da jiya ne ya samu samu wannan ri mai albarka da nuna wannan nan ya mura ne ke zuwa bai wannan dan nan gano da wannan mara da kun samu kaga ko sami da ko sai suka zo suka zauna na gurin a samu wannan alheri a samu wannan albarka wannan shi ne dalilin aka samu zuriyar manzannin da suka dawo yamma da kawo yamma an muka samu albarkacin su ga sanan yanzu muna da su za ka su auratayya ta sa ana samun hausawa ma duk da za su yi mutum manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka karatu yana da amma a kai take nan wannan shi ne dalilin mutum wannan bayan Allah suka dawo da wani a ko da ba ko ko saboda sirrin wannan manyan wani yahudai wanda ya zanna ba ga dada da wanda ya zanna ta fannin Algeria ya dawo har ya zauna a Morocco har ya zauna Fas sai ka za a samu wannan alheri ko ko ni ya faru a samu wannan alheri ai alheri ne wannan abu su ma ba yanzu ba ne ga Allah shi ke shirya abu an ce za a rada lama wannan mai alamu asba yin Allah ta yi alamar da shirya mai dalili wannan dalilin dan a samu wannan albarka a samu wannan alheri ita ma yamma annabawa sun cika ta da yawa duk wani nan da zai dace zai dace ga mai ga su take kuma da lagawa da ne da samu ni ko tun mana da kuma na suke yawa nan har na wuce kunkuri ne wanda ba ku ne da kai har wala wala ya zo ya zama yamma muna godiya ga Allah samu na kan samu wannan bare da kuma wannan sarauta da samu ko ne kira da wannan cewa bai da kuma don ba sai Allah mun hanya da sarauta da ta ta baki an gani ko ita wannan duk sun yawa baki da amma yanzu inda za ka ga wani addini na muni to da yan gidan da yana da yake mun a an gane ko yanzu ka ko da su a fili a gudana su zai bi su yau kai wa wani tijan su a mana badaru su a mana rufai ga sanan ne ka gane ko to irin wannan da shi ke motsa sai da muka gode ma Allah kuma godiya ko ta ƙara godiya mu ba su umarce mu ba cewa mu ta zagin waɗannan gada lokacin da suka mai nuna wani an gane ko su ne ba su ta wasu ke zagin suna da kan misalati da nan ila ya haɗin da ba a na ba ka ba da lokacin da wani ta zagin abin da ba da kai ka haɗa yi ba ba da yin da aka yi ba duk duk in ka shi wa tare shi yau da ke lawa a duka masu da duk kafin shi ba inda za ka ji yana cewa a tashi ko wata rana a zo a yi zagi wa su ne wani abu to ba shi sa ba koya mana ba shi sa mun ga in mun ji wata rana an ware rana su maganganu kan wa suke masu wasu abubuwa to mu duk da su wasu ce mu yi abubuwa kuma su ne jagorin mu da su ke koyi fahimta to ba ya kaya mana fatan a san dalilin da sa kawai za ka ne wasu makiya ko masu yin kayan da an ce wannan jika ne wani rashin sai ya ga ina nan da wani ina da kai ba ka mun ina nan da alam karai kai ina nan da alam ma ne ko kai ba ka ka ya rubuci da kai ya ko ta aka kun ta da ko kuma ka ci da ni muna fatan Allah ya ji mu da da kana bakin mu sai da aje ya kan su ka da wakila muna fatan irin wawaina Allah ce mun ma'aiki ila wannan Musa da zuwa ilmu Musa wahayi da hannu aike ne na ilhama wani ya ce a ba a kisa da ilhama ba ya kazo zai a masa yadda Maryam Allah ya zo malaika ya zo su ya wani wannan na hasade ki wata haraki wata ne ki ala nisa da alina ita ma haka malaika ya zo kare ne ko alaji ya mutu bin rahmani ya zo da kiyaka ina ma ana su da biki ya balaki gulaman da iya ke tattauna da malaika kana da ni ku ne wala da ni wala ko wala ko iya to ka da ranka da shi ne ha Allah ya ga mana malaika ku da shi kuma an ce wasu ka ce cikin barci ne a kuma ka ga maka wasu ka ce a'a malaika ya zo ga maka wasu ka ce a waye ha ne ne kiran da kai ji bare da wannan abu shi Allah ki kawo mu mu waye ke da mu Musa zuwa mai da annabi Musa وهو المولود المذكور شيء جارين أعرفه فلم يشكر ولادته غير أخته ما وند لابان يسمى لابان هاي وصلت لأخته وأخوتها أنا به كنت موجه لموسى تباني نور فإذا خفت عليه in kina jin tsoron kuma wani abu zai faru da kai kuma da kana jin majalai za a yanka ba a kini da yanni to ki jefa cikin ku yana cikin ruwa cikin kora a in ina jin tsoron za a kashe shi to ta tsakanin ruwa ran a tsakanin ruwa zai yaji nan zai rayu kai ga wani bayani kuma wani nan yuhu in kina jin tsoro sai ka kawai ka ta kan ce ruwa to da zai bar zai ba a maka na uwa da ɗa in zai yi ne to a haka ruwa wani da gani ne na mawa kwati ma kwati kuma gani ta shara idan da ta kowa ta ta daji ta tsawara a cikin kawai ya zace kai da kuke a cikin alƙin da yake kina da tsoron da zabe na kaji ruwa na gani ko to na rai ka kaji wannan to sai ga karshen annabi musamman a ruwan shi da aka tura shi kawai aka ce ya biyo ne ruwa karshen ruwan cikin ruwan makiyin na shi cikin ruwan inda aka ce doki to abin da aka ce shi ne dalilin halaka halaka ne kuma shi ruwan cikin shi zai shiga ya tsira yadda yadda yana jahili gaskiya ba abin da zaka yi kuma haka can ma in lokacin ne da shi zai zai zai tsira da wani sai a haka da wannan tawo za a ma sai wannan abin ne ba shi ne da ta shi wani ya nan da zai ta yi ruwa ya shiga ruwa yana gani ya shiga ruwa yana lokacin za a haka da wani sai shiga ruwa shi da hannun ruwa amma ba za a haka da ruwa سكينة بو حركة على حركة على جمهورية على سكينة شيئا يمرأو وسوى لك شيئا قبل ما عملها وما هي ولا لعبة الدنيا بعدنا عدنا ولا ولا هو شما تمام ولا ولا هو تمام لكو أنا لي أمسك باشي من كل لا يمكن أن يفعلني بهم لا لا يمكن ولا أحد كان يجيبه ولا أحد كان يجيبه wajen an ce ta ruwa kada ki tsoron cewa zai yi cikin wannan bala ta hazari kada ki duk bakin ciki ne da raki ne da ruwa da wani yara ina duhu ne da ke Allah ya ci mu za mu yi shi ne ko ya yi duhu za mu sanya shi ne masalina da masalin Allah ya kuma mu ta da za a za ta yi da kuma da ma da kai gidan masalin Allah ta san daraja ta san daraja Allah shi ka annabi ya kuma shi wannan lawo dan ya kuma shi ne ya haife ta wannan da suka hauda ne kuma aka abubuwan da aka yi a mutane ita ma jinga ita ma jinga ita ma jinga annabi ya kuma shi ita ita ma ke da ne misali wanda da ta mata bishara an ce dan da ma darajar nan ta kakannin ta irin wanda kakannin suka samu ita ma kanta zai samu in ka za ta je ya shi kwaye wala ta hafi wala ta da ni na rabin ilai ko ya yi duhu ne mutane ba a raba hafi sai ta ba annabi musa nono فلما تعلم وجه kama shi nono kwana ko لا يأتي ba ya kusa to sai kuka yi na kusa ai kullum ne da ya samu ta kusa ne ya kusa na kula ta samu to sai Allah ya hana shi kusa
وخافت عليه amma sai ta ji tsoro gari to ne tana da gajiya فوضع له في جاقوته sai ta sa da cikin akwati
مظلم للآل an tare shi da kai ya fi akwati a makwanta ta kuma ta tana wajen da ko kuma gobe ta ko da bayan ta sai har bai
من داخل ممثل له فيه daga ciki kuma an shige da shi gida cikin mai taushi
وأكلته ta sa kulle
وأرسله في بحر النيل ta je ba ta cikin koraman ne
ليلة
sai ta zai wani sassanin tsari da ta sa shi kuma Allah ya tabbata da yawa wannan akwai da ni dogo cikin karatu ne da yake cewa kullu musa ba wanda na da kullu musa hikima sunan da ruwani ruwani kamar wurin da muke cewa ya haɗa halar da shi ne asalin da sunan shi ruwani mana da ruwani da tsari ba da ba da kuna da ya shi ne ba ta ya halar ba ni ko da kamar da ya halar ba kuma ya halar kima wani da sun halar da su kamar da ya ruwanin to ya da kuma ya hana ya hana da kuma ya ha da idris wani sun da mai da da musa ne بضم الياء da yi mara ya ruwa وكسر da النون yi mai nufin bisa
وبالزال المؤجمة kuma da lallan da mai dubu
وقيل wani yake a ba haka sunanta ba لوقا sunanta doka بنت خالد dan hannu بن داوود dan lawi بن يعقوب da yakuba
وقد استوى هذه الآية wannan aya da aka yi wa aka yi magana ta tarar da على أمرين alisa al'amura guda biyu al'amari alisa horo guda biyu وهما أرضه
aka ce arziki ki ba shi doro wa wani na da damu sai an arziki da ki ba shi doro ka ba horo ne وعليه kuma kai za ki kalai ba arziki shi ma horo shi ma horo ne ونهيين kuma ta fara na hali guda biyu ta aya وهما لا تخافي ke la wala ta hali kada ki ji tsoro amma
ولا kada تحزني ki damu shi ma hali ne
وخبرين ta tattara labaru guda biyu da mana ana nuna mutum alƙur'ani shi alƙur'ani da yake da وبشارتين
hawa masu sa a yawan hikima ne sai zo da hikima da sa wani kawai shi ne an karanta da abin ma kuma to kawai zai bani da jira shi bai da mana Allah amma kawai hikima ya san hikima ba su da abin ma kuma wannan kawai hikima da yake sai ya san ya tashi ba ma musulunci da zai ba a zo da bala'i ko ayi da hikima ba kawai zai bani ma da jira ko da wannan magana ne Tuhan berempat di sini. Kalau tak, tak usah dah guru bulan, dah hari bulan, dah baru cara bulan, dah dah dah seminggu kamu ada. Sebab setiap hari yang dua jiwa dah kamu. Jika aman dari sini tak apa. Siapa apa ada kerja kamu awak yang ada mungkin ada lagi. Berlain juga ada sebalik ini yang wala dah hati, wala dah hati. Inna radu ilaiki wajaduhu min al-muslimin. Jadi wannan hikima ita in ba Allah ba zai yi ran abuwa. Sai dai ba wani hikima da kuma wannan aya wannan aya guda wanda ta tara abubuwa guda haka guda wani guda nawa.
وهما إن أرادوا إليك Ina muka ce in na da Allah ce in za mu به على غير الإيد فإذا نزلت عليه فعليه اليوم إن أرادوا إليك وجاءوا من المرسلين فأحسسوا وقاتلوا yadda magana ta kama wani tana da sauke da yanzu yin karanta da zai akwai fara da cikin mu shi ba ya kawo ta amma ko kalima shi sosai ba wani abu amma sai dai mata tarhibi lokacin mata gyare-gyare wasu abubuwan ba a ke faɗi su ba saboda dai a kama gyara na abubuwa shi wasu da da rabar yake أن أم موسى kuma musa لما تكاد ولادتها da ke nufanin jinna yayin da haihuwar ta gabato وكانت قابلة من القوابل الذي وكلت كل وكلهن فرعون بها بلدا وبلغوا بغبالة بني إسرائيل yayin da haihuwar da ta samu dama ita unguwar da aka haɗa ta da ita wadda za ta rika duba ta wadda fir'aun ya wuce ta da masu na bani isra'ila ba ce abokiyar ma'amaliya ce da kwan musa kun mai musa وموسى زفت لها amma abokin akwai abuta a tsakanin su فلما ضربها الكلب yayin da haihuwa na kuɗa ta zo mata أرسلت إليها Sai ta ma da annabi Musa da sai ta aika shi a gaya ma Ubuntu ma da Ubuntu shi ake mana da ta haihuwa ta an sai alama mutum haihuwa.
فقالت Sai ta ce, أنا نظر فيما نظر abin da ya sauka da ni ya sauka gare ni.
فجرت أعطيني سالك Babban jiki ya yi yawa. Yau ba abuta ne amfani yau. Musa haka da ke sarki ta wuce. Abutan yau da yau ba zan gara ta abuta.
فأخذتها
Dama tun da an ga alama sun zawa da bibiya. Ina na kawo da ziyara. Ana ganin abubuwa da ke faruwa. kuma da ta gaya wa ta mutu da wani abu da ta yi jama'a ya gaya gida ba ga yi ko
فلما أن وقع موسى بالأرض ya ta ne musa ya kan ko kasa قال ما أمر ta haife ala hannu sai wani haske ta dama ita ungun mai hankali بين عيني موسى ta na idan musa sai wani haske kai فرد أشق كل مفصل فيها ne dukkan wata gaba da ke cikin jikin da ta yi mata gida sai ta kawo ودخله موسى قلبها sannan ne musa ya ga cikin zuciyarta ثم قالت القابلة لها ungun zoma nan ta ce ma mahaifiyar annabi musa يا هذه ya ce abu ya sa ما جئت إليك shi ne da hausa ne نعم wallahi ban zo wani da wata da suka kira ni wani kira da suke wani ban zo ba إلا مرادي نفس المولود ba wata abuja ni sanda da zo kawai na ta mole da niyyar duk wannan abuja da aka gyara maka da ta kai abu sai ta kare daga nan kashe kan kawai zai نعم ولكن kin da mun yi da wuce abuja da lamarin farwata shi ne ka ce ta haka ai ka za eh ni dilala ai mun ne ne ba ku ba dilala sai ka ku ruwa ki ma ke Yadda ba zai yi yankin haka yake dole ya samu
ولكن amma dai وجدت سبيل بنوك هذا ربك
yana hakowa ne da su soyayya ta shigo cikin kan nan na nan nan na ta yi ما وجدت حب شيء مثل حبه ban taɓa samun wata soyayya ba kamar san da nai yana zuwa ina hangen sai na ji wani wani san shi ya kama amma ba san shi ya sa na jale shi ba shi ya da ne san shi ya kama Allah ke shi ko alkai ko alaika muhabbatin ni na je wa ma wata soyayya ta yana nuna garin da garin
فهذه ابنتي
kiyaye ɗan nan naki فلما خرجت القابلة يعني عندها yayin da ungozo mata ya daga wajensa أوصاها بعض العيون wasu daga cikin yan rahoto kamar da muke bayani jiya su masu duba ungozo mami sai ya gani ya ga ita ungozo mai ta hanyar gida فجاءوا على بعضها sai suka taho su su ba ba da suka zo su duba ko da yan da aka yi annabi musa ليدخل- ليدخلوا على أم موسى za su shiga wajen mahaifiyar annabi musa فقالت اقتلوا يا أماه sai ma da uwa annabi musa wata ake ce ma kulsumu sai take cewa ya mahaifiyarmu هذا الحرس بالباب ga kurarsu na manzan ga kuma zuru ko
فلقت موسى بشركته sai ta lalle da annabi musa cikin son masu zai وأعتبر في التنور wannan ya cikin tanziru shi ne ruhu
وهو مسجون shi ko yana tsaye wuta an sa shi shi da shi da cikin gabashi ta sai والداشئ wa ɗaka a galaba نعم hankalin da ya tashi farauta a kai ma ta sunau ba ta san abin da za ta aikata ba kawai sai ta ɗauki ta zeba
قال ta tsaye فدخلوا sai suka shiga فإذا التنور مسجون suka ga na tanziru nan yana cin wuta ورأى أم موسى suka ga mace annabi musa ولم يتغير لها لونه launin ta bai yi ta ba alama ma mai jigo ولم يظهر لها لبن kuma da alama ta ba nuru wanda za a ga alama cewa mai nuru mai jigo za a ga alama ta nuna da ya guda فقالوا sai suka ce ما أدخل عليك قابلة ya kai cikin gungun mai nuni masu yi mawa aiki muka ga wata ta shigo ciki ta shigo da ciki ne bi tsarori فقالت sai ta ce هي مسافرة بي ya Allah ta ce فدخلت علي sai زائرة ta zo ta kama da jaya فخرجوا mun bi ba wani bincike da aka yi kuma wani fafati da wani abu sai da aka bincike aka gare ba da komai ba kuma aka yi tare sai ta ba ga alamar haihuwa ba sannan aka ci me kawo da dama ta ya ta ce ba ta kama da jaya فخرجوا من عندها sai suka fita daga wajen ka قال سألها أسرها sai da suka fita sannan hankalin da ya dawo فقالت لأخت موسى sai ta ce mai yawa da mu ta fa kai da sirri ko ina ma ta yara فقالت لا أدري da shi ma ba sai ka ce ina ka ce ba shi ban sani ba فسمعت بكاء الثدي من التنور da shi alamun motsin yana ta da alamun kan yana cikin tanjiru shi ne abin gasa biredi ko abin gasa waina فانطلقت إليه sai ta da wuri to kan da alallahu alaihi na barka Allah ya sanya mai wannan wuta ta zan sanyi gare shi wa salama da aminci ta fara da barka ma ta sunna ya da su bar da musu salama da rahim
نار sai فحضرت ta dauko shi ثم إن أم موسى sannan ita mahaifiyar annabi Musa لما رأت الإلحاح فرعون shi da rabin da ne saboda ta ga irin na ci mutu auna wurin neman yaran wannan sun daidaita da gungunsu an kyale an komi kuma ta ga sai hana biye da ita an shigo har gida ana bincenta sai ta ce abin nan ma ba zai yi ba sai an tashi ba خافت على a إبنها sai ko ba ta danta وطلب له من نفسها sai Allah ya sa mata a cikin ranta أن تتخذ تاغوتا samu wani akwati
ثم wani abu تتلف التاغوت بالليل sa wannan yaro sannan ta sa kuma akwatin cikin ƙoramar jini shi kuma dama fir'auna saboda ya sa ƙoramar jini tana da ƙoramu na duniya dama har har haskiya ne yake amma na kai ga yawan masu yake cewa ba a zirin har da dalilin da ake haka da sun shirin na don haka ƙorama tana gudana ƙarƙashi na amma na kai rubin har da dalilin homini wala ya kaji yadin فلا ألقي عليك أساورة من لحد أو جاء معه الملائكة مبكرني wai shi da haƙoran madina ma gidan shi shigowa yana tare da wani an jawo ta an jawo ƙwararren ƙoran madina ta kuma har gidan shi fir'awa yana shigowa da yake sai wanda yake so zai ba wani babban alfa a wani alfa ne to da aka jawo ta a shi kila ma abin da ta jawo ta saboda Allah ya kawo ne yanzu za shi wani shi Allah suka je ya yi kuma sani ba suna ka yi kana kai gida na cikin kawai kan kake shi ko akwai abin da shi ba da ya sa kake ko yanzu a kan suke wannan aikin suka suka horo iyayen bishiyar da suka ta wannan a ga wani aikin suke ma Allah ko mu nan ba ba wannan aikin Allah ya sa suke wannan aikin da bayan wannan aikin ba ka ga rubuta zo ba ma Allah dai na bada mace an na kana ta ba ne kana ta bada amma da mun alheri zai ja mu ga abubuwan haka in Allah ki biya da yawa na ba da rai amma kuma karkashin shi alheri ya fi
فانطلقت إلى رجل نجار من قوم فرعون abin da ta ce ran da ya ba ta sa cikin abinci ita ba ba ta yi ba turai da abinci sai ta tafi wajen wani mutum mai yin akwatuka ganinta mai yin akwatuka ta ce yalla ina so a yi mani akwati
من قوم فرعون shi kuma na tuna shi a wani فاسترد منه داوود كثيرا فقال النجار sai masa sakin nan shi ne tsakanin da yake mata ما تسنتين ذهاب داوود me za a ki da wannan nan ba ta ɗan karami shi ba ka ta Allah ya ce ba فقالت لي kuma ita ta karya sai ta ce ni irin wani tare gare ni a kaba'u zan koya yi fita musu wani abatin ina ba san ba san alaƙa ce da mutane a wurin ba ta yi da kadura sai ta kuma ta ce karya
walan ka kun a asha alaihi sai da fir'auna amma ba ta ce ina jin tsoron makirci da amma ba ke sa wanda a'a nan da ya sa ke kwakwa kaga na zan sanar da kuɗi ya ke nan in masu gane dubu sai su zaɗa kwakwa tun da kula an da shi a nan ne zan yi
fara ma tare da tabu yayin da ta ce akwatin wa amalatu ta ɗauki akwati wa tsara shi dalili zai ga akwati in tsara da najaru ilan safanina shi kuma baban ya tashi ya kare shi ta fama sai fama ko ya tashi zai tafi ya je fama dama fir'auna ya samu shiga ai ga wata mata ta mun ta ta kwaci ta ce yaro za ta sa sai ya tafi wurin masu yanka da ya fi rabon da amurin ya musa dan ya ba wannan ma'aikata da ke inda ma'aikatan masu yankan sai dama zai gwada a kan kasar kullum sai tsala aka ware ma'aikata guda wadda ke yanka jarirai sai dai wannan ministry da ta ake yankan jarirai sai dai kai rubutu tare ma ta hannu za ta za ta za ta za ta sa ta ciyayi in kun yi sarki ma da yake muham an haihu an ma ba sa da yin shafaɗi wai kun kuɗi
kala ma amalin kalani yayin da yi wani ma'aikatan ya tashi zai yi magana kenan amsaka lawo da sana bayan da kullum ya shi
falam minan ɗakin bai kalama samu ikon hurci da magana waje ala ya shiro biyadihi ba sai ya zama yana nuni yana tattanta musu yana musu bebanci irin da hannun shi falam minan ɗakin umana kuma ya kulu wannan annan fir'auna su gana da yake ko sai yin wurin ne yana nuna jahili da wasu da nan amma ko da gani ba
ma a yawon amara sai lamarin sa ya gaishe da su ala kabiru sai babban su yake kibiru ya na ma ku gobe
magana buhu sai suka buge shi wa akara buhu aka kitar da shi daga wannan nan da aka kitar da shi daga ma'aikatar falam an ta'anna jari ila mawdihi yayin da shi ta danta ya koma inda yake aiki ne wajen lawa ne da bisana buhu sai ya tashi kawai ya dawo sai ta magana ta dawo maka kalama sai ya na magana wanda daga ayyukan yuridin umara ba ta mun da ya kuda rahu ba kasa lisanahu wa basarahu falam yan cike kalama walam yurdir shay'a fadahu wa akhraju Idoshi.
fa baqiya hayrana shi malamin islam ya kai da nan da wani wannan wani kai ba da ma'aikata yake ba a kai da zama gidan yana wannan ma'amala duk da ta wani ne ranar da aka dubu da kawai tashi
ya dawo zai zo da wani kawai farajiya hayrana yaron ya imu wajen lawa alaihi
ne da Allah alaihi harrasta lisanahu ya Allah ya mai kuma yi ba shi wa basarahu ya Allah ne dole kaninsa fada ala lillahi alaihi sai ya sanya alƙawari ga Allah wurin shi harrasta lisanahu in Allah ya mai da harshe shi wa na basarahu wani mai ganin sa Allah ya dilla alaihi bai tsara wannan cewa zai je shi ga dalilin nan وأن يكون معه kuma ya ɗauki a tsawon da Allah shi wannan ma jariri in shi ne ne kuma zai taimaka mashi ولا يكونه حيث ما كانوا kuma zai tsare shi duk inda yake وعفى الله منه الشرك sai ga shi ya samu kula da Qur'ani shi ne kuma bi gubi da ba kana su gubi da bilal da Rahman ko to imani ko aka da duniya da kira take kula da kiyar la Allah ku bai bayyana da rabbi ya ku kalu wa alaihi tabi'u ya ku kalu ki ku ba da ne ido ya tsoro wa ya kawai mali a da uku gina da ci marewa shi ne ya kwani min najiya to uku gina najiya ta tsuna ne ina ne da da uku da ne a kuma da daga shi ya ke su ma ma'aikata annabi Musa shi ne wanda ya samu wannan wannan daraja وعرف الله منه سرقه sai Allah ya san gaskiya yi فرد عليه لسانه وبصره sai Allah mai zuwa hankali shi ya mai zuwa ganinsa فخر لله ساجدا sai ya ya faɗi saboda Allah ya ci kira وقال ya ce يا ربي ina da wannan ta taɓa haruwa ga shugaban sallallahu alaihi wasallam da su raka ta ɗan shugo ai shi ma kuraka da mun Allah da zai hijira kwarai ta fita sai duka ce in har ya wanda shi ya dawo musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko a raye ko a raye to za su ba shi da su abuwa da yake to kuma yana sai suka da kwanan jagowa kalari ko kura wuce ya kace na ba shi ko ni zai iya to da ya kuma yana da kima wajen su sai dai shi yadda yake sarauki yana da shora kuma yana da ranar ana zaune wurin ka'aba an gidi Muhammadu Musa Amin sai na Musa sai na Abubakar na rasa sai da sai ba sun gama wannan nema wanda suke kuma nan kogo an gama hanyar da kauka kuma ba hanya aka yi daidai ba an bi hanya ne ta yin da wani da aka bi wani mutum wanda ya san hanya kuma abin da zai ba kamar wani wanda ba ka da shi ne ke ba wani hanya ba musulmi ba ne to sai suka suka samu hanya ta bi to shi ke nan sai wani ke cewa shi ya ga ya ga wasu mutane kamar su ana da wani ana da wani wata majalisa nan cikin maka sai ke ya ga su kuma su raga su gudun kawai ya kira goma sai ya ɓanta ta sai su ha wannan mutane da ya kuma ko ina za su da suka yi da su ko ina za su yi haka yanzu kila ma su ne ga gani mutanen da aka yi sun fara kaza sai da ya fara wata da mutane suka wasu ya sai ne da kira ko sai ne a gani ko sai da hanya shi shi kai yake kuma fara goma sai da sai na iya kai kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an ce ai la ne ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dawo kana ce mun gashi na hanyo ma ya su da lai magana da kanka da Allah don inda lama da Allah tare da mu ai ya kusa just to take it the the the the the bounce of the the the ko wannan da kuma wata ce da to shi ne lami eh eh ce ce wannan Allah da Allah ya ga da ba dai ba dai take ba Allah sallama ya ga da ya dawo da ya take irin wannan ne ya sake mu sai doki ya shi sai da ke gwiwa an gane ko ya yi gama wannan Allah da Allah da ya mana ai an ban da eh an yadda kuma ya yi sai doki ya shi har ya kai da shi ba ka da ya ga abin nan wani na ya kan da nake filmi ya rai shi ne sai ya yi alkawari da wannan Allah ya yi alkawari da Allah wallahi ba zai kare da su ba kuma ba zai ji wani tare su ba a nan ne maza da shi na haɗa sarara kana jin muna koyewa wannan abin da kake ganin ana yi ana koyewa wannan abin sai ya bayyana ni ina ganin ma nan gaba kamar ina ganin ka inda ba ka da su sai addini ne yanzu har har har har a ba har har a kan da sarkin kisra a dai na yi shekarar rani ba shi yana ganin abu ana kuma kana tsammanin da yake da kawai sai ha ba da abin da ya na kuma yanka a musulmi shi da sun dauko sun ta kai sai ka samu sai bari ya na kuma koyar da mun ana mun yake inda ba ka a wata rana ana nan kuma da jin jin da lokacin da ya samu sai da shi an ba ta nan shiga ba ta da kiji mana an ba ko kayan da kuma kiji an zo da su kada auren da take tsara kawo kai sai mu sai su ra da shi ka san ko wata rana mana da ta ce wai kan yi kina san kina na kiji tsara sai wani duk ba ta maka amma abin da annabi ya ce mace ce ga shirin ne hawa saboda ka san ba shi ma irin wannan ka ya wuri da wannan ya da dake dake gwangwani amma kuma musiba ta saka mana ba ne shi ma tsara ya da dake a samu wannan abin da mutum zai ga ya san musulunci zai ga ya wuce a kuma manzon Allah shi ma yin wannan jari ya samu addinin musulunci ya samu zama cikin mutanen da ya kusa amma wa zai yi ko mai soje.
وقال يا ربي Yan yawon yi دلني على هذا العبد الصالح shi yadda ne a sa wannan bawa na kirki.
فدله الله Sai Allah ya عليه haɗa da annabi Musa.
فآمن Ya به yi imani da annabi Musa وصدقه ya gaskata shi.
وقيل A turaki na mutum ya ga aya ya mai amfani ko? Kada mutum ya zama in yara kulla ayatin la yi rubu biha. In yara su ne da rubu ila ya ce su da سبيلا ومن سبيل غير يجوز سبيلا آه فكذا أنا أنت من كعدة فسي كما كان يجب أن تسير أول سنة يوم كان أنا أسير كم لازم لسرعة كان لشيء وانا مولى على سرعة الكوب
وقيل وانا يجي لما عملت أم موسى به لأن أمريكا أن موسى تيجي لأن موسى كسبت أمرها عن جميع الناس zai tabo ya fitar da marinka da dukkan mutane فلم يقل على حملها أحد من خلق الله wani ne ne zalika Allah bai yi tinkaye cewa tana da ciki ba وذلك شيء ذكره الله تعالى wannan wani abu ne wanda Allah ya tsarka shi gare ta لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل yayin da ya nemi an yi girma da shi ga wani Isra'ila
فلما كانت السنة allati wuri da fiha yayin da shekara ta zo da kai da annabi Musa cikin ta بعث فرعون التوابع sai ya jinna sai Allah ya tafi Fir'auna ya ya aika unguwar zomoni unguwar zoma suka bi girma ففتشن النساء aka rike bi can mata تفتيشا bincike لم يفتشن kamar zalika mithlu wanda ba kai shi ba ne وهم وحملت أم موسى kuma ma ya ne Musa ba da cikin annabi Musa Allah ya bai ولم يتغير لونها shi ta ba ولم تتبر فقرها amma Allah ya sa shi kawai girma ma bari a nan suna shi وكانت التوابع in gozomi masu karɓar haihuwa sun zama لا يتعرضن لها ba su karɓar ta ma saboda ba ta da alama ce فلما كانت الليلة allati waladat fiha allati waladat wulida fiha yayin da dai ya zo wata ta kai annabi Musa ciki ولدته sai ta haife shi ولا يكسب لها ba mai tsaro gare ta ولا كاذب ba لها in gozomai ولن يختلف عليها أحد wani ɗaya bai gani ba illa hujjar Maryama sai ɗauko sa Maryama وأوحى الله إليها sai Allah ya wata wahayi أن أرضه ya ba shi nono فإذا خفت عليه in kina jin tsoro gare shi فألقيه في sai mu اليم ki saka a cikin ruwa وهو الباب da ta ɗauke ya saka ruwa zai sannan ba tare da ta ta ta yi wani abu ba da ba abin da misali amma wannan dabarar da duk abin da zai tsada da kan adam shi kuma sai an hada da yadda ba su
وهو الباب الليلة shi ya koyi cikin dare وكان لفرعون يومئذ cikin جنس shi ko fir'auna yana da wata diya a wannan lokacin لم يكن له ولد غيرها bai da wata diya sai wannan diya وكانت من أكرم الناس عليه wannan da ya zama girki dukkan wannan mutum da suka da shi da wani abin da ya dai Allah ba shi ya mutu kuma ya ba ta da lafiya tana da alama albara ma'ana kuturta da jikinta wa ba na akarin na ta alai ta wata ce mai girman mutane gare shi ta kodiyar sarki kuma ta ɗaya gare
وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ta wata na da bukatu uku kullum za ta kai da bukatun da guda uku za ta ɗauka ترفعها إليه su gare shi وكان لها فرس ya شديد zama yana da alama da albara mai tsanani وكان فرعون قد جمع له الأتباع Fir'auna ya zama ya tattara ma likitoci inda ya zama likita na duniya sai a kai ta wanda واشتهرت masu addu'o'i da ɗan jago da masu tabbaci tabbaci duk an kai su wurin ta.
فنظروا في أمرها An ji wa lamarin ta فقالوا sai suka ce mashi أيها الملك ya ran ya kai wannan sarki لا تبرح إلا من قبل البحر ba ka wankewa sai ta wajen maganin da za a samai wan- wata dabba ce cikin ruwa za a samu korama za ta kawo dabbar in ka yi diniyan dabbar aka sa mata wutan za ta wuce kuma فيوجد فيه شبه الإنسان za a ga dabbar kamar mutum kuma cikin wata kaza za a ga shi kuma rana kaza
فيوجد من ريقه za a ɗauko da biyan wannan dabbar فلقته بلسعة
inda alama a bar da zai so a shafa mata فتبرأ من ذلك ba ta wanke da wannan وذلك في يوم كذا في شهر كذا rana kaza wani abu zai faru kuma cikin wata kaza حين تشرق الشمس idan da rana ta hudu sannan za a yi wannan abu فلما كان ذلك اليوم غدا da yayin da wannan rana ta zan gobe wala ma rana da za ta yi yau da ya ba da wata rana da wanda zai sako إلى مجلس له zuwa wani majalisi na shi كان على سبيل اليمين واليمين اليمين وكان معه امرأته عائشة بنت مزاحم yaron yana tare da matashi a sarakuna da shugabanni da inda za su je suna tafiya tare da iyalin su tare da matashi yana tare da masu asiya jinki zai واعتبرت بنت فرعون ita ma ke fara wannan tunda an ce da mara nan za a samu magani sai ka gabato في جوارها a ɗan mata abokanta حتى جلست على شكل النيل ko tana da cikin tafin da ke sarki ce akwai sabo mace a ta wurin su eh masu lafiya su da ko da kana gudun wani akwai sai ba ma su mu je
نعم مع جوارها tare da abokanka تلائمهن suna wasa da su wannan gwagwar za a yaro ne shi na tana ce gwagwar tana watsa masa fuska إذا أقبل النيل بالتابوت sai aka ga kawai wani akwati ya taho cikin nil tana tana tahowa cin kura تضربه الأموات mu ma tana tahowa da shi فقال فرعون sai ba wani ci إن هذا لشيء في البحر da ha wani da shi ruwa ba wani fitar shi ruwa ba wani fitar shi ruwa قال لعلك في شجرة ga shi ya ya rataye wani itaciya amma a ji a kuma ne مبتدعوه na wani Allah ya kai ba ba ya ba da za'a yi kaga shi shi ne ke wurin shi shi ma ya kaɗa ko shi ya hito da kagan shi wani da مبتدعوه su kuri بالسكر aka yi tauri aka dawo da aka hau jiragen ruwa ƙananan jirage na kusa rajiyar ta na dukkan ce na hiyoyi حتى وقعوه بين sai يديه ya ga an yi tsakanin da dole fir'auna فعالجوا فتح الباب aka aka aka yi kan yadda za a yi abu da kowa kwace فلم يقدروا ka samu iko عليه gare shi وعالجوا كسره aka nemi a karya a kwacen فلم يقدروا bai عليه samu dama ba بدل أنديته sai da afiya sai da mazo فرحت في جوف التابوت امرأة sai ta ga haske cikin cikin cikin akwatin لم يره غيرها ba wata yana na haske shi da rai take da alama cikin ke sa daga haske
فعال شيء sai ta sai ta sai ta kan taɓa shi ma'ana ta sani ta buɗa shi ففتحت الباب sai ta kowa ta gani da kowa ta فإذا هي في سبيل ai tana المسلمين muryawa sai ka ga yaro karami في التابوت cikin akwatin وإذا النور بين عينيه sai ta ga haske tsakanin idanunsa وقد جعل الله رزقه في البحار sai aka samu wannan yaro yana shan ruwa cikin tsibira da shugaban yasan ya musu na harabana yana tsohon nomi قال الله ورفته في قلبي آتية yana gare shi zai tafa Allah ya sanya zuciya shi kan shi ya mutu a fiya mata firawun وأعطه فرعون shi ma firawun ya so shi وعتب عليه firawun ya rinda tausayin wannan yaro وعتب عليه فرعون sai dai firawun ya tanzo فلما أخرج سبيل ya ta ta hito yaron da ma ana ta shirin shi ne an ce daga wurin wannan abin da aka gani wurin ne shi ne maganin ne ta yana da kuwa ko da maganin ya samu
من التابوت
ayyuka ya bi ka dabar da amara a wai daga biyan manzon Allah ya sa mai maka mai makanta ya ce ni kuma ya kowa ne ina yi bai yana so ne maza da yana so ne da kawai sai na kowa ne ko
نعم
kala ma har da tariya inda ta wuce ana da ila ma ya tsiri ne ni idan da aka yi yaro da cikin akwati ita kawai sai ta nemi biyan yaro فرق حبيبه فرق a عليه yi shawara ciwonsa فرحه في Ana da العالم ita shawarci بإذن الله تعالى فكبرته فقال الأخوات من قول فرعون قال أيها الولد إنا نسألك المولود الذي تعذر منه من بني إسرائيل هو هذا ana ganin fa shi ne wata raba da yi da baya da ya mutu yin koyi ba ba min da rawa tsoranta فأما فرعون بكفره sai da rawa ke yi ba sai ya hau sai yi sai da shi ne فقال أن يجعل Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
نعم
Alhamdulillah tafsirin Alkurani mai tsarki kenan aka saurara daga masallacin Yaraduwa daga nan cikin garin Katsina wanda Malam Dahiru Imam ya gabatar. A madadin wasu bayan Allah da suka ɗauki nauyin kawo muku tafsirin sai kuma gidan rediyon Alfijir Katsina da ya kawo muku sunana Awal Ahmad nake cewa mu sha ruwa lafiya.